السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna goma ga wata na zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya dace wa sha takwas ɗin watan biyar miladiya ta 2024 darasi na arba'in a cikin littafin hirasatul aqida muna cikin safaha ta 163 malam yana mana bayani akan abin da ya shahi cewa magabata na kwarai mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma'aikata ba ne ba ga dukkan wani mutum wanda yake jagora idan mutane sun ji ahalus sunna suna maganan cewa ba maganan zanga-zanga ga shugaba ba maganan hoto na hoto ga shugaba ba maganan aibantawa da zage-zage irin wanda ake a harkar siyasa ga dukkan wanda allah ya ba shi jagoranci al'umma to wannan bayani da ahalus sunna suke ba yaran 'yan siyasa bane ba kuma ba yaran shugabanni bane ba inama cewa suna wannan bayani ne akan doron alkur'ani da hadisi karantarwar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kenan to akan shine malam yake mana magana har muka zo safaha ta 163 zamu tashi inda maliki cewa haisu ya'taqiduna istibahatal khuruj يعني ما أبوتا بدعة جهمية معتزلة دروافد waɗannan kaso guda uku ga baki ɗaya malici ya taƙiduna suna ƙudurcewa a cikin ransu wai istibahatal khuruj cewa ya halatta a yi hutu na hutu ga mutumin da Allah ba shugabanci malici lakin da qad la yatakallamuna minhu sai dai la'alla ba sa magana akan abin da ya shahi wannan hutu na hutu ga mutumin da yake shugaba amma sun kudurce abin aina a cikin zuciyarsu waɗannan kaso guda uku shahamiya mu'tazila rawafi amma su khawarij ai nasu a hili yake eh su kawai duk wanda yake shugaba dan su hutu na hutu da shi wannan abin ne mai sauki a wajen su amma su waɗannan kaso guda uku na yan bid'a su jahamiya da mu'tazila da rawafi malai yace ya'taqiduna istibahatal khuruj a ransu a aƙidarsu sun yarda cewa ana iya yin hurujin nan lakin na qad la yatamakkanu minhu sai dai la'alla yana iya yiwuwa ba sa da daman da za su iya wannan hutu na hutu da wanda yake shugaba ne malice imma bi sababil khawfi ko ya zamanto a dalilin tsoro aw li adami al qudrati al khuruji ko ya zamanto ba su da ikon da za su iya yin wannan hutu na hutun da shi aw lintizari rajulin mawhumin ko kuma dan zaman jiran wani mutum wanda yake wahani kenan mutumin da babu shi malice kama ya ataqidu rafida kama yanda rawafir suke kudurta cewa akwai wani mahadi zai huto shi zai jagoranci al'umma akwai kaza zai huto zai jagoranci al'umma kenan ya zamanto sababin da ya hana su ko ya zama tsoro ko ya zamanto rashin iko ko kuma ya zamanto a suna jiran wani ne ya huto ya jagorance su malai ce fa ha'ula'i wa amsaluhum kaga waɗannan mutanen da makamantansu lammas tahallul bid'a daga lokacin da suka halatta bid'a ta hutu na hutu ga shugaba yace tanakkaru lis sunna sai suka inkarin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan sun yarda ai hutu na hutu amma maganar sunna da ta yi maganar cewa kar wanda ya hutu na hutu kenan wanda sai zamanto sun yi inkarin shi malici kala abu kilabata akwai ɗaya daga cikin magabata ana kira shi da suna abu kilaba yake ambata cewa lam mabtada yake cewa mabtada qaumun bid'atan illa istahallu saifa ya ce babu wasu mutane da za su halatta wani abin da yake bid'a ne illasta hallu saifa face sai sun halatta abin da yake takobi daga an halatta bid'a an huta daga ina daga karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to daga an huta daga karantarwa manzala ko me za yi sai a ɗauki takobi a ce wani jinin shi ya halatta jama'a kaza jinin su ya halatta sai zaman to ana karkashe mutane a dalilin wannan bid'ar da aka ɗauka ake ta yi a samanta yake cewa zalika li annahum ra'aw wa za'amu anna iltizama sunnata min al-munkari alladhi yajibu alaihim al-khuruj alayhi malaci abin da ya kawo haka li annahum ra'aw saboda su suna ga cewa wa za'amu kuma surraya anna iltizama sunnata wai cewa mutun ya lazimci sunna min al-munkari alladhi yajibu alaihim suna ga cewa wannan iya daga cikin aiki wanda yake munkari wanda ya wajaba a gare su su yi hutu na hutu kenan ko da a ce addini ya karantar cewa ai da'a ga mutumin da yake shugaba ne kar ai hutu na hutu da shi ai sunna ta karantar da haka to su suna ga cewa dole ai inkarin haka saboda ya saba wa manufansu na tahiyya wanda yake na na bid'a ne malice lidhalika kana ba'du salafi yusammi da haka wasu daga cikin magabata suke ambata wa kullu ashabal ahwa'i duk wani mutumin da yake kan son zuciya wasu daga cikin malamai suna kira su da suna khawarij gaba ɗaya kudin goro suke musu su khawarij da aka sani suna hutu na hutu da shugabanni da mi da takobi ko to amma su ma mu'tazila da rafida da jahamiya su ma suna hutu na hutu da kalmomin da suke yi duk da cewa ba samu daman da za su iya ɗaukan makami ba kenan kusan tahiyar su mi tahiyar su guda ce wancan sun ɗauki makami su kuma waɗannan ba su samu damar za su ɗauki makami ba maliki ce ai anna simatahum cewa alamar su su khawarij al-khuruju su yi huto na huto ga dukkan wanda Allah ya bashi shugabanci fa kana ayyub as-sukhtiyani ɗaya daga cikin magabata ayyub as-sukhtiyani yusammi ashabal ahwa'i khawarij banda magana ta gaba ta ta gabata shi ma abul wannan malamin da ya gabata yana ambata cewa duk wani mutumin da yake kan bid'a to shi ma kawai khawarij ne abu ayyub as-sukhtiyani wa yaqulu yana cewa innal khawarij ikhtalafu fil ismi wajtama'u 'ala as-sayf sun saba a suna waɗannan khawarij waɗannan mu'tazila waɗannan rafida waɗannan jahamiyya yace amma sun haɗu akan abu guda ɗaya shine kowa a cikin su ya yarda a ɗauki takobi ayi hutu na hutu ga mutumin da yake shugabani wanda wannan kuma addini bai rada shi ba mazalla ke cewa ma aqamu salata fikum matakar shugaba musulmi ne zai tsayar da sallah to wasu ayyuka da yake yi na ba daidai ba na lalaci wanda ba zai ba ku dama ba akan cewa ku ta da bore ko ku ta da kayan baya akan cewa dole sai an tahiyar da shi irin haka ta faru da yawa wanda kuma daga cikin maqasidu shari'a shine ya za a kiyaye jinanan mutane su zauna lafiya wasu sun ɗauki makami sun yi hutu na hutu amma kuma abin ba a kwashe lahiya ba daga cikin kusa-kusan na irin abin da ya faru a gaban idan kowane ɗaya daga cikinmu aƙida ta hawari ta 'yan boko haram iya daga cikin aƙida ta hawari hutu na hutu ga mutumin da ke shugaba ne amma kuma ya aka watsi ya aka wanyi ta ƙarshe an karkashe mutane babu ji babu gani ko babu wani maksar shari'i da ya tabbata babu ba wata nasara da aka ci ko ɗaya babu ita da aka dama ba tafarki bane wanda yake na na addinin Allah malici qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya rahama gare shi yake cewa yace wali hadha kana min usuli ahli sunnati wal jama'ati luzumil jama'a da aka iya daga cikin asalin aqida ta ahli sunna wal jama'a shine lazimtar al'ummar musulmai waɗanda suke kan gaskiya wa tarki qitalil a'immati da barin yakan dukkan wani wanda yake jagora ne wa tarkil qitali fil fitna sannan kuma da nisantan yaki a cikin fitina ma wa in ta'ifatan min al mu'minina iqtatala idan ka ce ga musulmi ga musulmi ana yaki lokacin da aka yi yaki yakin da aka yi bayan an kashe Usman ibn Usman ibn Affan an samu dewa daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa kotan Muawiya ko ba sa kotan Aliyu me yasa saboda tarkul qitali fil fitna a lokacin da aka shiga cikin fitina to rishin yin yaki ka koma gehe shine aula a gare ka malice to wannan iya daga cikin aqida ta ahlus sunna wa amma ahlul ahwa'i malice amma kaga abuta bin son zuciya kal mu'tazila kamar mu'tazila fayarawna alqitala lil a'immati min usuli dinihim su suna maga cewa yaƙan shugabanni iya cikin girgamkin addininsu suna ga wannan shine abu na farko awwalu wajibin cewa duk mutumin da yake shugaba ne daga ya safka ya aikata wani aikin sabo to ayi watsi da shi ka tukam wa yaj'alu al-mu'tazila usul dinihim khamsa sun sanya gimshikin addininsu abubuwa guda biyar suka ce na farko shine tauhidi da har suka je zuwa ga magana ila qawlihi wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da aikin alheri hali akan mumuna allazi minhu qitalul a'imma wanda a cikin umarni da aikin alheri da hali akan mumuna a wajen mu'tazila a ciki akwai yaƙar waɗanda suke shugabanni ne idan suka faɗi in ka iya kawai suka yi maka hali wanda kuma haka aka yi ka khawarij su suka nemi kashewa aliyu ibn abi talib sun kashe da yawa daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan haka nan kawai zahin zahin kai malai wa manhaju salafi al-anna al-khuruja ala al-a'immati fitna manhaji da tsari na karantarwar qur'ani da hadisi cewa huto na huto ga duk wanda yake jagora ne to wannan fitina ce fitina ce abin da yake wajibi akan mutum kare haka nan lidhalika karihu al-qitala fil fitnati mutlaqan da aka ahlus suna suke kyamar yaƙi ko kuma yin jihadi kuna makamancin wani a cikin abin da in dai fitina ce to magana a sake su ba sa goyon bayan wannan fitinar sannan kuma wa, wa nuhu anhu a shaddan nahai sun yi hani a kan shi makurar hani kenan hani mai tsanani amma ahlul ahwa'i fa innahum yusammuna al-khuruj wal qital fil fitna suna kiran shi da suna al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kaga ahlus sunna manhajin su rishin hoto na hoto ga mutumin da yake shugaba ne saboda irin bannar da za ta iya biyowa baya sannan ko babu wani gyara da za ku iya kawowa amma ma'abuta bin son zuciya ma lace fa innahum yusammuna al-khuruj wal qital fil fitna suna ambatan cewa mutun yayi khuruji me khuruji hoto na hoto a lokacin fitina mutun yayi hoto na hoto kuma ya yaki mutumin da yake shugaba ne su suna ga cewa wannan ai al'amru bil ma'ruf ne wallahi anil munkar ai umarni ne da aikin alheri sannan kuma hani ne akan abin da yake mummuna aiki su sun dauki al'amru bil ma'ruf wallahi anil munkar cewa hatta da shugaba in ya fandare to shi ma zai shiga ciki malai cewa hadha min at-talbis wal jahli wannan iya daga cikin rudani talbis rudu ne ba addini bane ba sannan kuma wal jahli sakamako ne na jahiltar addini shaifar da haka ba ya ce ƙala shekul islam fa'iza kana al'amuru bil ma'arufi wannan ya anil munkar mustalziman min alfasadi idan zaman to umarni da aikin alheri da hani akan mummuna aiki zai arifar da wani abin da ke banna ne aksara min mafihi min salah sama da gyaran da zai iya kawowa akwai mawkifin da mutum zai shiga ya zamanto umarni da aikin alheri ma zai zamanto mi gwanda rishin yin shi lokacin tatar ibnu taymiya ya haɗu da wasu mutane cikin jaish holako mutane ne waɗanda duk inda suka shiga banda kisa ba su da aiki yanzu sai zamanto mutanen nan sun zo sun haɗu a wani nadi wata wani club suna ta shan giya su sojin holako shi ne wasu daga cikin almajar ibn taimiyya suka cewa ibn taimiyya wannan a musu nasiha mana cewa su fasa shan giyan nan sai ce a kudale su saboda daga sun wartsake daga shan giyan nan kuma kisa ne za su yi wa za su kashe kuma al'ummar musulmi kenan gwanda a bar su a cikin wannan yanayin da suke har zuwa lokacin da za a iya ga cewa in ya cancanta a musu nasiha sai a musu nasiha to kaga anan hali akan cewa kas su sha kaga umarni ne akan aiki alheri kuma hali ne akan mummuna to amma idan suka bar wannan daga sun wartsake to kuma aikin shugaban su za su shiga shine ne shine kashe mutane ashe gwanda a bar su ami eh a bar su a kucukuf din su eh lokacin da awwa suka daidaita an yi su sai a musu nasihan da za a musu to shine malike ce anan mustalziman min al-fasadi akthara mimma fihi min as-salah ya zamanto ashe rishin yin shi yahi gyara akan yin malik yace lam yakun mashru'an umurni da aiki alheri da hani akan mummuna a wannan lokacin bai zama to abin da shar'anta ba malik yace wa qad kariha immata sunnah alqitala fil fitna magabata na kwarai sun yi hani sun karhanta yin yaƙi a lokacin fitina allati yusammiha kathirun min ahli al-ahwa'i al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wanda lokacin fitinan nan da yawa daga cikin waɗanda suke yan bid'a ne suna ambata cewa ai umarni ne da aikin alheri hani ne akan mummuna amma su kuma suna suke suna yaƙi irin wannan lokacin mutum ne sance shi saboda ba wani umarni bane aiki alheri kuma ba hani bane akan mummuna aiki malice fa inna zalika idza kana yujibu fitna idan ya zaman to wannan umarni da aiki alheri da hani akan mummuna zai aifar zai wajabta wata fitina hiya a'zamu ita ce mafi girma fasadan ta bangaren banna mimma yake cewa mimma taraka fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na daga abinda aka hana su na umarni da aiki alheri da aiki aka aikata mummuna su bar abin da yake mummuna da su aikata alheri idan zaman to halin da za a musu zai aifar da wata banna mafi girma to gunda iyale su maliki cewa saboda lam yudfa adnal fasadain bi a'lahuma saboda ba a iya tunkuɗe mafi karancin banna da bannan da yake sama da shi tsakanin shan giya da kisa wani laifin girma kisa to da haka ba za a gusar da shan giya ba kuma a tabbatar da mi abinda shayi kisa shi ne ce lam yudfa adnal fasadai ne bi alahuma ya ce bal yudfa alahuma za a kawar da wanda shi ne mafi ƙololuwa ke na kisan bi ihtimali adnahuma ta hanyar ihtimali wanda ke kasa da shi kenan kare zamanto an yi aiki da wanda ya zamanto shi ne can ƙololuwa a yi ƙoƙari a duba cewa na ƙololuwa a hana shi wanda yake ƙasan kuma sai zamanto ko da ya faru kenan zuwa wani lokacin da za a samu kuma dama saboda shi al'amari na imani da tahiyar addini kowane lokaci Allah yana lissafa wa al'umma abinda za su iya duk abinda ba za su iya ba Allah baya kawo shi laifi shi yasa Allah ce fattaqullaha mastata'tum mazalla yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda nace ku yi ku zo da shi gurgurda yanda za ku iya kuma za ka iya kaki Allah ya sani eh malai ce bal yudfa'u a'lahuwa bi ihtimali adnahuma kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqati wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar mazallata shin bazan ba ku labari ba akan wata daraja wanda ta fifiku akan daraja azumi da sallah da sadaka da umarni da aikin alheri da hali akan mumuna akwai wani aikin alheri banda waɗannan ayyuka matsalaci kuma aiki ne wanda yake mafifici a cikin addini wani aiki ne kalu bala ya rasulallah sai sahabbai suke cewa eh ya ma'aikin Allah a ba mu labarin shi kala mazalla ce islahu za talbayin shirya tsakanin mutane guda biyu da ba sa gaba ciki sulhu a sulhun tasu su komo suna shiri to wannan ba ƙaramin aiki bane a cikin addini shine islahu za talbayin فإن فساد فساد ذات البين هي اللاحقة مثلا يجي الحالقة saboda lalata tsakanin mutane guda biyu ita ce alhalika ita ce mai askewa me yake nihi matsala ce la aqulu tahliqu sha'r ba ina nihin tana aske gashi bane ba walakin tahliqu din tana aske addini ne gaba daya sai zaman to musulmai suna suna cin junan su a tsakaninsu wannan banna ce mai girma da ka iya daga cikin ayyukan alheri wanda har aka halatta wa mutum babu laifi zai iya dan ƙara banda da ali zai zai dan iya yin ƙarya kaɗan saboda ya ga cewa ya dira tsakanin wani da wani da ba a sulhu da sauransu malai cewa ba'du ahli al-ahwa'i kal khawarij wal mu'tazilati wa man salaka sabilahum yukaffiruna al-mulata bil ma'siyah ma'abuta bin son zuciya kaman khawarij kaman mu'tazila da wanda ya hau saman tafarkinsu suna kafurta magabata jagorori ta hanyar sabo daga ya aikata wani aiki wanda yake sabo ne na Allah sai a kafurta shi sai a cire shi tsab daga cikin musulunci a sai ya kafurta alhali aiki ne wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala in akwai damar kuma shi nasiya kuma shi nasiya ta hanyar da ya dace wannan addini ta nan in babu kuma to wannan kes ne tsakanin shi da shi da ubangijin shi amma babu zancen mi babu zancen a kafara shi a kafurtar da shi wa yastahilluna qitalahum kuma su halatta suna halatta yaƙar dukkan wani shugaba wanda ya aikata wani aiki na samu sai su ce kafiri su halatta kuma abin da ya shahi yaƙan shi qala shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa Allah ya rahama gare shi wa qala ta'ala Allah mai girma da buwa yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum lalle bayan da za imanu su ya tabbatu har sai lokacin da suka alƙalantar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama fi ma shajara bainahum game da abin da ya taso tsakaninsu na rigima na cece kuce sun malaya jibu fi an fusi harajan a lokacin da mazalla ya ba da hukuncin kaza to ba za su samu wani ƙaiƙai ba ko damuwa a cikin zuciyarsu wai musallimu taslima za su meƙa wuya meƙawa wannan ayar da malin ya kawo sai ya ce faman lam yaltazim tahkimallahi wa rasulihi kenan daga cikin shugabanni duk wanda bai lazimci ba hukuncin Allah da manzon shi fi ma shajara bainahum ko a cikin mutane ba game da dukkan wata rigima ta taso tsakanin mutane faqad aqsama Allahu bi nafsihi annahu la yu'min Allah ya rantse da kanshi cewa fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ko ba sai na rantse da ubangijinka ba kina kaga Allah ya rantse da kanshi da kanshi annahu la yu'minu cewa mutumin da bai fawwala al'amari zuwa ga Allah da manzo ba a cikin rigima to wannan mutum bai da imani wa amma man kana multaziman li hukmillahi amma mutumin da ya lazumci hukuncin Allah wa rasulihi ya lazumci hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama batinan wa zahiran a batini da bayyane lakin sai dai an samu matsala asa ya dan yi ayyuka na sabo wattaba hawahu ya dan karkata ya bi son zuciyar shi a wasu wurare malai ce fa haza bi manzilati amsalihi min al-usat ai wannan iya kamanceceniya da abakkan shi waɗanda suke masu saban Allah amma iya na a matsayin shi na musulmi musulmi ne mai sabo musulmi ne wanda ya taka doka kaza musulmi ne wanda ya taka doka kaza da kuma babu musulmi a daidai lokacin da kake ga cewa wani yayi kaza kai ma kai kaza illa allahumma kawai abin da ake duba shine wan alherin ka da abin da yake rishin alheri ka wanne hidin da jayi sannan kuma sannan sabon da za ka yi wani irin mataki gare shi addinance saboda ko sabon da sabo ne daya amma sai da daga cikin musuluncin gaba daya kaga ka duba nawaqidul islam ko abubuwa ne wanda in ka aikata ɗaya ma a cikin su shikenan kai sallama da addini gabaki daya Allah kiyaye to shi ma laifin cewa duk shugaban da ya zamanto shi ma ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zahiri da baɗini sai dai ya aikata wasu ayyuka na sabo an same shi a wani wuri akan bin son zuciya yace fa hadha bi manzilati amsalihi wannan iya nan a matsayi na mutane kwatam a iri-irin shi min al-usati na da ba su sabon Allah kenan yanda su suka yi sabo shi ma wannan haka ya sabo amma da iya nan a matsayin shi na musulmi wa hadhihi al-ayati ma lace wannan aya mimma yuhtajju biha 'ala al-khawarij tana daga cikin ayar da ake kafa hujja au yahtajju biha al-khawarij 'ala takfiri wulati al-amri suna dauko wannan ayar sai su kafirta duk wanda ya zamanto jagora ne wanda ya karkace wa hanya wulati al-amri alladhina la yahkumuna bima anzala Allah wadanda ba sa iya yin hukunci da abinda Allah ya sabkar sai su kafirta su kai tsaye wanda mun karanta a wancan karatu da ya gabata cewa ila a cikin karatun na waƙin islam ne mutum mutane kashi ne daban-daban a ɓangaren da ya shahi rishin hukunci da abin da Allah sabtar na farko daga cikinsu mutumin da ya yarda shari'ar Allah ita ce salihatul li kulli zamani wa makan shine abin da ya kamata a yi kuma shine abin da yake tilas akan mutane a yi kuma babu wani tsari na tahiya wanda yake kamanceceniya da shi ya yarda da wannan a cikin zuciyar shi amma sai zo yake hukunci da shari'a irin ta dan adam wanda mutum iya nan a matsayin shi na musulmi mai sabo musulmi ne amma mutum musulmi mutumin da yake ji a cikin zuciyar shi cewa ai tsare-tsaren addinin nan wani abu ne wanda ya kwan biyu ya kamata a baddala shi a gayyara shi a sake shi ko kuma a yi modifiyan wasu abubuwa to daga lokacin da mutum ya ji wannan abun a cikin ran shi ya bar musulunci kenan ya yarda a cikin zuciyar shi ga wata shari'a wadda ba ta Allah ba kuma ta ta Allah subhanallah to daga kaga anan su shugabannin kala ne daban-daban mutumin da yake jagoranci yake hukunci ba da abin da Allah sabkar ba amma ya yarda na Allah ne daidai to wannan musulmi ne mai sako amma wanda kika ce a kar ku kawo mutane fitina ya za a ce kaza nan da shekarar dubu da ɗari da waye ake kaza a zo a ce za a yi shi a yau to wannan mutum ya bar musulunci saboda musulunci kana iya shiga yadda za ka iya shiga ka za ka iya huta Allah kare mu maliki cewa hadhihi al-aya mimma yahtajju biha al-khawarij ala takfiri wulati al-amri الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله sannan su khawarij suna kudurta cewa wai aqidan nan tasu na cewa duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah sabkar ba kawai kafiri ne za a mutane kudin goro gaba daya wannan shine aqidar khawarij akan abin da ya shahi wannan aya malai cewa qad hakama Allah Allah ya riga ya yi hukunci wa qad takallama an-nasu bima bima bima yatulu dhikrahu huna malaki cewa mutane sun yi maganganu daban-daban akan wannan aya game da abin da aka ce za a ambace shi anan zai tsawo kwarai da gaske sai malaki ce hatta sara min abrazi simati ahli al-ahwa'i sai zaman to iya daga cikin mafi girman alama simat yani alama alama ta ma'abuta bin son zuciya tarki salati khalf al-fasiqi mutun ya bar yin sallah bayan mutumin da yake fasiki wal mafdul haka ko mutumin da ake ga cewa ai ba shi bane wanda ya cancanta a gabatar sai su yi mihi su kame suna sai zama to sallar da za su ba ko za su bi sallah ba ya daga cikin alamar dan bid'a shi so yake sai ya samu mutum wankekke gaba daya wannan wani ko bai samuwa babu wani ma'asumi ala zaharil ardi in banda annabawan Allah annabawa su ne ma'asumai duk wanda ba annabi ba to ba a cewa san fursan ne eh sai da Allah taimake ka kai wani sosan dipursan a daga ku ne ɗan ƙarshe a cikin al'umma ku ne ɗan ajin tubarkalla malai jafa inna ghaliba ahlal ahwa'i la yujizuna salata khalfal fasil mafi yawa daga cikin abuta bin son zuciya suna ga cewa bayya halatta mu bambance suna ga bayya halatta bin sallah a bayan fasiki misali wanda yake muku sallah la qaddara la Allah kiyaye yana yana yana shan kayan maye yana ɗan busa wiwi ko yana kwata wannan kaza da sauransu to su a wajensu in kai sallah a bayan shi sallah ba sai ba sam amma aƙida ta ahlus sunna ba sallah ta yi amma inda za ka samu wanda ba shi ba da shi yahi eh shi yahi amma ga sallah sallah ta yi malice wa hadha wa huwa madhhabul khawariji yake cewa zaidiyyati war rafidati wa jamhuril mu'tazila wannan ita ce mazhaba ta waɗanda suke kan tsari na khawarij da wanda suke kan tsari na azzaidiyya wanda kaso da a cikin yan shi'a sannan kuma da su ar-rawafid su ma kaso da a cikin yan shi'a masu aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malai cewa jamhuril mu'tazila sannan kuma da kaso mai girma daga cikin mu'tazila wannan matashiya da malami ya karantar da mu cewa ahlus sunna suna tsayawa tsayin daka a kan rishin hutu na hutu ga dukkan mutumin da ke shugabani mali ce da'awa anna salafa yudha'ifuna thiqata min mukhalifihim akwai da'awa da waɗanda ma'abuta bin son zuciya suke yi kuma su dora ma'alu sunna la siyama ta bangaren da ya shahi karance karance na ilimi kuma ilimin da yake da alaka da ilmul hadith ilimin hadisi علم الجرح والتعديل وزعم شي حديث شي وزعم شي حديث شي ما suna cewa wai annas salafa yudha'ifuna thiqata sai su ce ai suna da'afan da waɗanda suke ma yardaddun mutane ne suka kawo hadisi kawai saboda ya sa a manhajin sai sai wani da'ifi ne min mukhalifihim daga cikin waɗanda suka saba wa su ahlus sunna malaci za'amu annal hanabilata yan bid'a sun raya cewa wai alhanabila idan ka ce alhanabila kuma irin kiraye ne da ake ma waɗanda suke ma'abuta bin sunna a ce wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne hanabila mali cewa ya na bihim suna nihin ahalus sunna suna nihin ma'abuta sunna as-salafu salih magabata na kwarai ahlul hadith ma'abuta hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai suna cewa yudha'ifuna thiqatal mukhalifina lahum suna raunana yardaddun mutane a ilmul hadis aka ce fiqa shine mutum wanda yake yardadde wanda za a iya amsan hadisin shi ya ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya ce wane ya bashi labari shi kuma wane bashi labari wane bashi labari sai a duba sai a ga wannan mutane dukansu siqat ne yardaddun mutane ne suna iya yin magana a amsa da sunan addini to su abuta bid'a suka ce ayyu dha'ifuna thiqata wai ahlus sunna suna raunana waɗanda suke yardaddu al-mukhalifina lahum wanda suka saba musu sannan wa yusiquna du'afa al-muwafiqina lahum kuma suna sikantar da ko kuma suna bada yarda ga waɗanda suke masu rauni dan sun kasance a cikin tahiyarsu aduwa kamar wani farti eh su kuma tahiyar sunna ba wani maganan abu kaza bane ko farti kaza ko kuma bangare kaza a tahiyya ce wanda take da alaka da Qur'ani da hadisi akan karantarwa magabata eh sawa'u ne zaman to ko kun hada kan koje guda ko ku hada kan koje guda ba duk wanda yake tahiyya akan wannan tsarin to ahlus sunna ne yawa sannan ko su sun doki abin sun dora shi a ma'auni irin nasu wanda sun yarda da dukkan wani dan bid'a wanda zai kawo kwashe kwashe mutum ya murje irin shi yayi ta fadin maganganu da suke na ƙarya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba hadisi ba komi yanzu an wuce matsayin matsayin hadisi da ifi a yau an kai matakin da mutane magana suke kawai da suna addini kuma su jingina magana zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu hadisi akai ko kada ko hadisi maudu'i babu ko hadisi maudu'i babu labarai da tatsuniyoyi irin waɗanda ko a mulki ka gansu kai da kanka kasan ƙarya kake amma sai ka ji ana ambata su kuma da suna addini malike cewa yudha'ifuna ثقات المخالفين لهم ويوثقون ضعفاء الموافقين لهم wannan ba haka nan bane ba wannan kiran ƙarya ne akan ahlus sunna malici wa hadhihi kaga wannan maganar firyatul kubra kiran ƙarya ne mai girma wa jahlun fadi'un sannan jahilci ne karara duk mutumin da ya san ilimin hadisi da sanin mazajen da ake amso hadisi daga wajensu ya san cewa ahlus sunna su ko suke tantancewa kuma su suka kula da ilimin hadisi su imamu zahabi su suka rubuta wagagen littafai akan mi akan abin da shahi rijalul hadis mazaje da suka rawaito hadisi ina ruwan dan bid'a da wani wa rawaito hadisi ba har ka shi bace ba bal hasali yayin bayanin addini ba har ka shi bace ba malaci hadhihi firyatul kubra wa jahlun fadhi'un fa inna mawazin al-jarh wa at-ta'dil ma'aunayya na al-jarh idan ka ce al-jarh shine a dauko wani a ɗauko wani sai a ce to wannan shine wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani ɗan gari kaza ɗan anguwa kaza ɗan ƙasa kaza an ahe shi a shekara kaza su wani da wani da wani na abokan shi ga wurin da ya rayu ga kazan shi ga kazan shi shikenan sai a ɗora ka a saman faifai sai a duba kewaye ga ya alaƙa tsakaninka da wani da kuka yi gurmaza da wani yaya yaya maganganunka da kake mutum ne yardajje ko kuma in kai magana sai an tabbatar a ce wannan labarin wa haɗe shi a ce ai wani ne a ce to kuɗin tsaya mu ƙara jin wasu bayanan daga wani waje na daban kaga alama ce akan mi akwai alamar tambaya akan ka kana maganganu marasa yan uwa eh kana ƙarya kenan kana magana mara dan uwa amma kuma akwai a cikin al'umma ko a yau wanda in yi magana tak har a cikin zuciyarka kawai kayan ka akwai wanda kuma kuna tare amma in yi magana dole kana buƙatar sai ka ƙara samun tabbacin maganar nan daga wasu wuraren kuma na daban ko kuma shi da kanshi ma magana ce magana haka take ce ai wani ma ya faɗi ai wani ma ya ce kaza shi ma da kanshi ya san cewa iya da iya da matsala to mali yace ma'auni na aljarhu jarraha mutum idan ka ce jarraha al jarraha daga asalin a caccaki mutum ne a ga me alaka shi me maganganun shi me kaza shi mutum ne mai adalci wanda ya kai matsayin da zai iya dakon maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko bai kai wannan matsayin ba an samu makare makareta da yawa kuma har a yau akwai su mutum zai karya da sunan addini yana mutane ana ji ana gani ba haka nan bane ba zai karya to wannan shine aljarhu sannan kuma akwai at-ta'dil ma'auni na jinjina yaunin mutum a ji cewa mutum ne adali ko kuma mutum ne wanda yake ba adali ba to shine ma yace fa inna mawazin al-jarh wa at-ta'dil ma'aunayya na auna cewa waye kamata amshi nashi waye bai kamata amshi nashi ba ilimin hadisi inda a'immatul hadisi wajen malaman hadisi malaci taqumu ala mawazinin wa dawabitin yana kahuwa ne akan wasu ma'aunayya wa dawabitun da wasu ka'idodi wa maqayisun da wasu ma'aunayya ilmiyatin wanda aka dora su akan dorin ilimi wa shar'iyyatin kuma na shari'a ne wa aqaliyatin kuma suna alaka da abin da shi hankali kenan dukkan waɗannan abubuwan sai an tattaro su gaba daya taqumu ala al-adli wa tathabbuti yana kahuwa akan adalci da bin magana da bin ta sala-sala ce ta sabbut a tabbatar a bididdigin abin a tabbatar ce haka ne ko ba haka ba ne ba ba haka ba kawai mutum yi magana ce ai hadisi mazalla ne malici wal ilm kuma yana tsayuwa akan abin da sha ilimi wa kanu ya'udduna al isnada min ad-din kuma malamai ahlus sunna suna ilgama isnadi a matsayin cewa ai addini ne kamar ɗaya daga cikin magabata yake cewa laulal isnad ya ce in ba don isnadi ba da ake yi laƙala man sha'a ma sha'a fiddin da wanda ya ga dama zai iya faɗin abin da ya ga dama a suna addini ya ce ai abu huraira ya ce manzala sulasa ya haɗu sai ya kawo nashi bukata kuma an samu diya sun yi haka nan to amma daga isnadi ana zuwa ana zuwa ana zuwa sai a ga a yau kai da kace wani ya baka labari ai ba ku lokaci ɗaya da shi ba kwata kwata kuma kace ka ji da kunnenka ya haɗu alhali kai ba ka gan shi ba shi ya rayu shekara 100 da ta gabata sai kuma yanzu kake rayuwa ya zama har tsakanin wannan abubuwan guda biyu to haka ake faddaha su ake kunyatar da su sai mutum ya kwaso ba ka ɗauko sanadin sai aka sanadin yami ya tsinki eh yanzu kawo misali kai ne ka ce abu hulera ya ce maka ta ina kaga kawai ƙarya ne eh duk da cewa akwai wasu 'yan bida wanda akwai wani malami a ƙasar nan sai abu hudu da hajjinin shi ke zauwa a yau ba sai ai annabi musa ma yana zauwa annabi khidir kaga duk wasa ne da addini na nuna maka addinin kawai ba wani ba wani kayan gabas bane ba to malaman malaman malaman hadisi suna tsaya su tantance komi ai at-tasabbut a tabbatar da abin ya inganta ko bai inganta ba daga za a bi sai a samu mutum goma sha shidda wani dan wani daga wani dan wani daga wani dan wani daga wani dan wani sai an karance su gabaki ɗayan su shin wani ya ji daga wani sun yi lokaci guda da suka yi lokaci guda shi wani abakan shi suke cewa akan shi abakan karatun shi suka ce akan shi kowa san kowa ana ne zaka ji mal alam shi yasa malaman hadisi in suka biyo kanka suka wuce to an gane kaga aljarhun nan kawai kace kace ne za su maka su wuce ko abi baka dogowa sai ka fulani sai a ce kazzab ka san ma'anar kazzab tacaccen makaryaci ne halas kawai a gaban sunanka fulani ibn fulani kawai kazzab ko a ce fulani mutaham bil kalib ana tuhumar shi da ƙarya iya da zantuttuka waɗanda ba haka nan ba to kowa iya da irin nashi abubuwan da suna na arbuce kuma kuma ka ji wani iko na ubangiji da baiwa addinin shi kariya abu ne wanda yana na arbuce a yau sai kai takharijin hadisi a yau sai ka yi takharijin hadisi hadisi ne wanda ga sanadin shiga waɗanda suka zo sai ka shiga cikin littafai ka ɗauko waɗanda mutanen ɗaya bayan ɗaya bayan watanni ko shekaru sai ka kai zuwa ga cewa hadisin ya inganta ko bai inganta wa daga wane wane na shine wane kaza kaza kaza wane kaza daga wane daga wane daga wane daga wane duk sai ka karance su gaba ɗaya ka a zo a ce maka wannan hadisi hadisi ne sahihi ana shan aiki ana bin dare ana bin dare kwarai kafin a kai wannan matakin amma mutumin da yake dan bid'a ne kawai haka ne zai zo tabbatar da harkar addini kawai shiga harkokin shi ko aka malike cewa wa mawazi wa min mawazin al-jar'i wa at-ta'dil ya daga cikin ma'aunayya na al-jar'i wa at-ta'dil allati daqa biha ahl al-ahwa'i qadiman wa hadisa abinda ya kumci zukatan waɗanda suke ma'abuta bid'a a da da yanzu yake cewa raddu riwayatul riwayatul mubtadi'i ad-da'i ila bid'atihi duk ɗan bid'an da yake kira zuwa ga bid'a ba amsar waye shi shi zai kirkiri aikin shi a yau kuma ya tabbatar da ya kira mutane akan ta aikin nan nashi addini ne yanzu wannan ya amintu a shi magana manzala daga wajen shi ha sai dai a je ta wani bangare in an yi ka ta yi wani sabon bangare ya zo to musadafa ne aka yi amma ba akan nashi aka dogara ba duk wanda yake dan bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a shi kenan yana da niyya akan yama Allah ƙarya ya manzo Allah ƙarya daga wannan bai da amanan da za ki ɗaukar addini a wajen shi to daga duk hadisin da ya zo daga wajen ɗan bid'a mai kira zuwa ga bid'a malaman hadisi suna suna suna waje da wannan hadisin yace inda aksar ahlul ilm wa zalika amrun taqtadihi qawaidu shar'i wa mawazin al-ilm wannan wani abu ne wanda yake tabbatar da shi ka'idodi na shari'a saboda idan mutum ya zo da magana ne Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yawa fatabayyanu ay fatasabbatu a ɗabbi maganan sala sala a ga cewa haka ne ko ba haka bane to daga ya tabbata cewa kana kira zuwa ga bid'a kaga magana ka amso magana manzalla a ɗauki wannan amana ta a ɗora mutane akan bautan Allah akan magana ka wannan bai taso ba qawaid ash-shar'i wa mawazin al-ilm da ma'aunayya na ilimi malice fal bid'atu dalalatu ita fa bid'a fata ce wal mubtadi'u dan bid'a kuma muttahamun fi dini abun tuhuma ne a cikin addinin shi min hadha al-wajh ta wannan huska wa idza da'a ila bid'atihi ya zama to shi yayi bid'a kuma ya kira zuwa ga bid'an nan fa huwa qad asarra ala dhalalati kenan ya doge akan cewa dole sai an yi aikin nan da yake na bata ne malice fa kaifa tuqbalu riwayatu ta ya za'a shi riwayar shi idan kana kazalika idan mutu kama idan zama to haka yake kama anna ahli alhadith was salaf kamar yadda abuta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwarai ya ruduna riwayata kullu man lam tatawafar fihi shurut riwaya duk wanda aka zo sharaɗin amsar riwaya kaza da kaza da kaza da kaza a ilmanci aka ɗora su sai aka zo aka sami aka same ka cewa waɗannan sharaɗin babu su a tare da kai to hadisin kaza jingine shi sai dai a nemi wasu hanyoyi na daban to irin wannan kuma su ma akwai matakin da misali a ce hadisi kaza wani da ya zo da shi ba yarda dai bane ba jigari jigari ne abin yarda ne ba abin yarda bane ba halas sai wani shi ma zo da shi sai wani zo da shi sai wani zo da shi sai hanyoyi suka yi yawa suka zo to wannan sai a kira shi da suna hadisi ne wanda yake hasanul lizati hanyoyin da suka zo ya zo daga can ya zo daga nan ya zo daga nan sai su haɗu sai su ɗauki mataki a ilmin mustalahul hadis sai a ce hadisi ne mai kyau amma da wani shi kenan su hanyoyin da suka zo da suka karfafi juna tsakanin su to haka zaka samu kaga na farko akwai sahihul lizati akwai sahihul lighairi akwai hasanul lizati kuma akwai hasanul hasanul lighairi wannan sune hadisai ingantattu ko hadisi sahihi li zatihi wanda shi yake cin gishin kanshi da kanshi sika sika sika sika ne suka rawaito shi wanda ya kai matakin kololuwa ya ce hadisi ne ingantacce a karan kanshi sai ya ce wani hasanun sahihun ne amma sai ya ce li zatihi saboda hanya kaza da hanya kaza da hanya kaza amma kuma iya da ƙarfi sai dai bai kai wancan namari ba to haka suka raba su kusan kashi hudu wanda duk wanda wata daga cikin hudun nan babu zance aiki da shi ana aiki da sahihun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi da hasanun li ghairihi wanda su ake aiki da su amma daga an hwada cikin al-akira shi da suna al-hadisu da'ifa to magana ta gane to shi ne ma lace anan kama an na ahlal hadis kamar yadda zaka samu abuta hadis kenan duk wanda sharadi ya zamanto ya sabka to ba amsa yace wa in intasaba lis sunnah ko da ya jingina kanshi zuwa ga cewa ahalus sunna ne kuma abucin sunnan ne idan ka ɗora ƙa'idodin aka ga cewa a ƙa'idodi ne amma wanda ba sa hawa kanshi to wani hadisin ba a amsar shi ba sa ai shi gina tun da ahalus sunna ne magana ta rike ta ƙari a ana samun ahalus sunna na ƙarya malai ce da wa in kana min salihin kai wani zaka samu madiya cikin mutane managartan mutane wani ko ba matsalaci bane ba rudu gare shi kuma kamar ana samu a cikin mutane ko kawai wani rudadde ne kawai sai ɗauko maganar ka zama kawai ya jagula su sai abu guda to wanda ba a wasu hadisi shi a ba ana inkarin ca mutumin kirki ba ne ba ba ana inkarin ca ahalin suna ba ne ba amma dai a yanayin da yake a rude ba a wasu hadisi shi ko kuma ya zama to mutum ne wanda ya karanci hadisin ba sai ya rude ya rikice daga baya shi ne za ka yi suna ca fulan ikhtalaqa bi akhara malamin hadisi sai an ca wani ya rikice daga baya to duk riwaya shi da aka kawo sai an tantance an je an duba can warko me yace sai a zo a kara shi da na ƙarshen eh akwai hanyoyi da dama da malaman hadisi suke bi malai ce wal ubbad ko kuma masu bauta za ka iya samu wani mutum a bauta bai kamu ba amma magana shi ba amsa saboda wasu dalilai malik ya ce wa qad radda ahlul hadisi haqiqa ma abuta hadisi sun mayar da riwayata kasirina min ahli sunna riwayar da yawa daga cikin ma'abuta sunna ba kama huwa ma'alumun mustafidun kamar da abu ne sananne kuma karantacce a cikin karatu sannan wa yaqbaluna riwayata thiqa suna amsar riwaya mutumin da yake yardadde ne wa in kana mimman lahum zallat ko da iya da wata tallan labiya ko iya da wasu kusakurai amma sai zama to mutum ne kahehe a wannan bangaren mutum ne yardadde to za a amshi nashi la tub'an fi fi fi zimmatihi wa dinihi ba a sukar alƙawalin shi ko addinin shi ko abin shi malik cewa walidhalika kana ba'd ahli alhadisi yaqbaluna riwayat almubtadi da haka zaka samu su daga cikin ma'abuta hadisi suna amsar riwayar mutumin da yake dan bid'a amma ku tsaya fice ghairar da'i ila bid'ati ba ha mai kira ba kaga na dazu me mai kira ne ko duk mutumin da yake dan bid'a kuma ya kira mutane a wannan kwanan shi ya gari eh la khaira fi ba wani alheri tare da shi ya yi abin da ba daidai ba kuma yana fama ya ɗora mutane a kai wanda ba amsa addini a wajen shi amma yi misali a bid'a ce yake aikatawa a karan kanshi amma bai kiran mutane zuwa gare ta wannan an samu wasu daga cikin malaman hadisi suna amsan maganar da ta zo daga irin waɗannan mutane ghairar da'i ila bid'atihi idza kana thiqa indahum idan zama to mutun ne yardadde malai ce wa akharuna yarawna al bid'ata bi haddi zatiha jarihatan wa mu'athira fil adalati kaji magana ya ce wasu daga cikin kaso da yawa daga cikin malamai suna ga cewa kawai mutum ya yi bida a karan kanta yau ai wannan ya ishi abin da zai zama tumushi abin suka wa mu'assira fil adalati kuma za yi tasiri akan abin da ya shami adalcin shi don mi wannan aikin ba addini wanda za ka sami cikin addini kuma kana aikatawa don mi malice wa kada shahida uqala'ul ulama قديما وحديثا أن موازين الجرح والتعديل والقواعد التي وضعها السلف ya ce a da da yanzu waɗanda suke malamai sun ɗora ma'aunayya na aljarhu wa ta'adil da ƙa'idodi na amsan hadisi waɗanda magabata na ƙware suka ɗora su lidabdil asanid saboda a yi metrizai ko a ƙulle abin da yake isnadi a tabbatar da can maganar nan tak isnadin haka nan ne daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani zuwa sahabi zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum da matani me ake cewa matani matani shine kuma gundarin maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu misali aka ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan abin da manzon Allah ya faɗi shine matani yanzu duk abin da yake kahin wannan magana ta manzon Allah ana kira shi da suna mi sanadi isnad mala yace hiya adaqqu mawazin wannan ma'aunayyan sune mafi mafi tsanakin ma'auni wa maqayis da abun awu fi takwimin riwayat wajen tabbatar da riwaya wa diraya sannan kuma da sanin ilimin wanda yake na musalahul hadis yake ce arafat hal bashariya ilal yau babu wani ilimin da aka sa tsanaki a cikin shi sama da ilimin hadisi babu har yau duk tarihin da adam yake da na rubuce-rubuce da karance-karance babu wani ilimin da ya samu tsanaki da kulawa da sa ido da bi sau da kafa sama da ilimin hadisi babu مالك وذلك لتحقيق وعد وذلك تحقيق لوعد الله تعالى وانا كما تبتر دا القولين الله ني بحفظ هذا الدين نتيوا الله يا دوكي القولي زي كاري الدين شي ومن مقتضيات انقطاع انقطاع الوحي سنيا daga cikin abinda yankin wahayi ya kumsa wa khatmir risalati kuma da kasancewar karshen manzanci dole a samu ka'idodi na kirki wanda akan su ne za a daga dora addinin Allah nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله